أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi yau muna ashirin da uku mun shigo daren ashirin da hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta ɗaya. a satin da ya gabata mun tsaya a cikin suratul a'raf wato a aya ta takwas zuwa aya ta tara. a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya akan shafi na uku. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. على رب الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون kafin mu shiga cikin tafsiri akwai nukta guda da nake so in yi bayani a kanta shine cikin tafsirin da ya gabata mun kawo wani bayani na kan harafin hatta muka ce ɗaya daga cikin malaman lugha da ake kira imamul farra ya ce sa'amutu wa fi nafsi shay'un min hatta ko ba haka ba to amma bayan bincike sai muka gano cewa malamai sun rinja yadda ba shi ne ya faɗi wannan maganar ba shi ne imamu sibawaihi wato ba farisi wanda a ilimin larabci duk wanda yake karatun nahau ya san kowa ne sibawaihi to sai suka ce shi ne faɗi wannan magana abinda an karin jayis kenan domin ita hatta tana ɗaukar mas'aloli masu yawa shine sai suka kalli halinta abinda ya zo bayanta yana iya ɗaukar fatha ko kasra ko damba kaga in ka ce akaltu samaka na ci kifi hatta ra'saha kenan wato hatta hadda kai na kai gare shi sai zaman to ma'atufi na akanta ko kuma hatta ra'siha na ci hatta hadda kanta sai zaman to hatta harful jarri ce hatta ra'suha sai zaman to wato mubtada ne kenan hatta ra'suha akaltu to shi yasa wani zai gaji farra ya ce wani zai siba waihi to sai muka yi bayanin wannan Allah ya mana jagoranci Allah subhanahu ta'ala ce afa aminu makrallah shin sun amince ma makircin Allah subhanahu ta'ala? muka ce nan malama aqida waɗansu sun tafi cewa kalimomi waɗanda suke ɗauke da kamar makirci ba a itlaqin su ga Allah sai min babi wato ya zamanto abinda ake kira al-mushakala gashi ko nan tazo ba a faɗi kaidi na rai ba kamar yadda ake faɗa a wani wuri innahum yakiduna kaida wa akidu kaida to anan ko sai aka ce kawai afa aminu makarallah nan ba a kawo cewa su sun yi makircin ba sannan aka yi musu makirci ina fata an fahimce ni shi yasa suka ce a'a wasu suka ce za a kaddara cewa sun yi Allah ya sakan ka musu wasu suka ce a'a mu bar shi tunda Allah ya itlaki magana ta kare babu zancen dole sai ka ce ka nemo wani abu da an mahduf ina fatan kun fahimce ni shin sun amince ma makircin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko fi'ili na makara wato fa'ala ya fa'ulu ake cewa wato makara yamkuru Allah ce wa iz yamkuru bikan lazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin yamkuru yaf'ulu dan ka san babin wazanin sa shin sun amince ma makircin Allah makircin Allah subhanahu wata'ala ma'ana azabar sa da irin yadda yake kama mutane sai ya zamanto nan zaka iya fahimtar makircin Allah ta fuskoki guda uku na farko makircin Allah ma'ana kamun da ya ma mutanen da suka gabata ɗai kenan na biyu makircin Allah a yanzu ga waɗanda suke aikata ɓanna ko a yanzu yana kamawa makircin Allah a gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kamawa kuma a zuwa gaba kuma ya danganta da ta hanyar da ya ga dama da irin lokacin da yake bukata shi yasa ba ayoyi da dama suka yi bayanin irin wannan wato akan halaye daban-daban akwai lokuta daban-daban kaji Allah subhanahu wata'ala ce a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur Allah ya kifar da ƙasa da kuka ga ɗaya daga cikin makirin Allah subhanahu wata'ala an gane ko am amintum man fis sama'i an gane ko wato afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun ko azaba ta zo musu ta inda busa tsammani ba kaga ya zamanto mujmal an gane ko wato aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin daga ciki ya kama su cikin kai da kawun su shine nan taqallubihim ba wai su kwanta suna birkidadde ne ba an gane ko la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad fala yaghrurka taqallubul ladina kafaru fil bilad a cikin suratul ghafir ina fata an fahimce ni sannan kuma ya faɗa qul huwal qadiru على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا دوك سنة دقا تكين هنيوي نما كيرتن دا الله سبحانه وتعالى يكي إيا واتوكام باوا ce turo mai azaba ko ta sama ko ta ƙasa ko kuma tsakankaninku Allah ya sanya adawa ku ci juna ayi yaki a wargaza juna ina fatan an fahimce ni an gane ko sannan kuma am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba kaga daga ciki Allah na aiko guguwa kamar yadda aka tura ba adawa guguwa wanda ta yi kace-kace da su ina fata an fahimci ni a gurguje dai a takaice a nan dukkan yadda Allah ya ba da labarin ya halakar da al'ummomin da suka gabata shi na daga cikin makarallah sannan kuma min haisu la yash'uruna ta inda busa tsammani ba a yanzu ana iya ɗauko model na irin abin da ya faru ga mutanen da suka gabata kamar yadda aka kama fir'auna da ruwa kuma yanzu a tsunami aka kama waɗansu mutane ko ba haka ba kuma a gaba ma Allah zai iya kama su ta inda ya kada ba mun fahimci wannan da kyau ko sai Allah ce fala ya'manu makrallah babu wanda ke amince ma makircin Allah illa alqaumul khasirun sai mutane wanda suke hasararru masu hasara muka ce malamai sun yi bayanin cewa nan abin da ake nufi ba a cewa duk wanda ya amince ma kamun Allah yayi hasara wato ma'ana waɗanda suka amince ma kamun Allah alhali suna akan sabon Allah su ake nufi ina fata an fahimce ni akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawalin ba zai kama su ba kuma in sun rike wannan abin to ba a cewa sun amince ma makircin Allah akan cewa suna akan sabon Allah mun kawo misali daga ciki aya ta cikin suratul anfal Allah ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anta fihim kana cikin su nan malamai suka ce abinda ake nuhi da azaba azaba ta halakar da su gaba daya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su wani lokaci kuma ana yi musu azaba ina fata an fahimce ni wadanda suka ce a'a ana nufin yana cikin su yana zaune tare da su mutanen makka ba a kama su ba sai bayan yayi hijira qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum na fata an fahimce ni sannan kuma wato wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai kama su ba mutuka suna istighfari kenan mutumin da ya lazimci istighfari yadda da sabon Allah dan ya aminci cewa azabar Allah ba za ta shafe shi ba ba za a ce wanda yana daga cikin mutane da suka yi hasara ba ban sani ba ko mun fahimta to haka kuma kamar misali waɗanda aka faɗi cewa Allah ya gafarta musu kaga hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisi na Ali ibn Abi Talib Hatib bin Abi Balta'a wanda ya tura wata wasiƙa zuwa ga mutanen Makka cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yake su shi kuma abin da yasa ya haka ba dan ya bar musulunci ba shi yana da iyalai amma bai da ƴan uwa a can to in yayi musu haka yana isawar ba za su iya ba za su taba iyalinsa ba domin ya dan ba su wani labari aka samu labari manzo ya samu labari ya tura Ali ibn Abi Talib da waɗansu suka je aka kwace ke saƙon yana cikin wato kan wata mata ta sashi cikin gashi sayyidina Umar da ya ga wannan sai ga wannan mutumin ma ya kami- ya kafirta sai ya ce to ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa wa alihi wa sallam an gane ku sallallahu alaihi wa sallam da'ni ad- adrib unqa hadha almunafiq barni in bugi wuyan wannan munafiki domin yana ganin ya fita daga cikin musulunci sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi wa ma yudrika mi ya sanar da kai cewa la'alla Allah ko baka da masanar cewa la'alla Allah tana yiwa Allah an yakuna qad tala'a ala ahli badrin Allah ya linkayi ya tsinkayi abin da ke cikin zukatan mutanen Badar faqala sai ce i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuke so faqad gafartu lakum na gafarta muku shi ba wai yayi bane akan ganganci cewa ya san Allah zai gafarta mai ina fata an fahimce ni kuma su sahabbai suna da ilimin da ko an ce an gafarta musu za su doge akan ibada kenan na i'malu ma shi'tum ba irin na kafirai bane da suke akan sabon Allah subhanahu wataala ko ba haka ba Allah ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama sai Allah ce da kafirai i'malu ma shi'tum ku yi duk abin da kuka dama innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wannan ba shi ke nuna cewa baka je kai abin da kaga dama ina fata an fahimce ni ban sani ba ko mun fahimci eh, hadisin abin da yake nufi almuhimmu dai sannan kuma malamai suke cewa abin da ake nufi da waɗanda suke cikin hatsari shine al-istirsala alal ma'asi mutun ya dagi ya sakan rayuwarsa ragama akan sabon Allah subhanahu wata'ala ittikalan ala afwillah don saboda ya dogara da cewa an ce Allah afuwun na Allah mai yafewa na sai mutum ya shagi ya ce Allah afuwun na ya yi zina Allah afuwun na ya ɗauki dukiya al'umma ya aje makan shi ya ce inna Allah ghafurur rahim ko kuma an ce in ka je ka yi aikin haji shikenan wa man hajja falam yarfuf walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu sai ya ɗauki dukiya al'umma ya tura don su malamai su yi mai addu'a a ce an yi addu'a bakin Ka'aba wai abin da shi nufi kenan za a yafe mishi haƙoƙin mutane to wannan tunanin mugun tunani ne domin yana yiwa lokacin da kake shan giyar kafin ka ƙare ka tuba mutuwa ta zo maka kuma Allah bai yafe maka haƙoƙin mutane da ke kanka sai dai ya yafe maka zunubin da ke tsakaninka da kai da shi sannan ka je ka yi aikin haji da kuɗin dukiyar al'umma ka dawo to ai hajjin naka kwata-kwata ya rasa sharaɗin ma karɓuwa don saboda ba a yi shi da dukiyar hal ba inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba hadisi na Abu Hurairah dake cikin Sahih Muslim ina fata mun fahimci wannan an gane ko za mu bada misali akan wannan kan cewa waɗansu suna tunanin su yi dogaro ga cewa eh, eh, Allah yana da gafara su je su aikata abin da suka ga dama hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim hadisi ne na Mu'az dan Jabal yace kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himar na kasance bayan manzo akan kuturi kenan in an ce kuturi ba kowa ke gane ba bayan mu- wato a aza mutum goyo kamar da ake cewa goyo akan eh, jakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko yace ana ce mishi yuqalu lahu ufayr sunan wannan jakin ufayr qala fa qala shi mu'az yace sai manzo yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mu'az ya kai mu'az tadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah menene haƙƙin wato bayi akan Allah rayuwar mu da muke ciki a yau babban abin da yake sa muke cikin tashin hankali kowa yana kula da haƙƙinsa amma bai kula da haƙƙin dan uwansa kana son ƴaƴanka su baka haƙƙinka na kasancewa ka mahaifi amma baka son ka ba su haƙƙinsu na kasancewa su ƴaƴa kana son wato ɗalibinka ya baka haƙƙinka a matsayinka na malaminsa amma kai baka son ka bashi haƙƙin shi a matsayin shi na ɗalibi kana son shugaba ya baka haƙƙinka a matsayinka na talaka amma kai baka son ka ba shugaba haƙƙin shi a matsayin shi na shugaba kana son makwabcinka ya baka haƙƙinka a matsayinka na makwabci amma kai baka son ka bashi haƙƙin shi a matsayin shi na makwabci to wannan shi yasa ba za mu taɓa samun yadda muke so a duniya ba sai mun kula da haƙƙin waɗansu idan ka kula da haƙƙin matarka kana son ta baka haƙƙi to kai ba ta nata haƙƙinta ya kake son ita ta baka naka haƙƙi kai kuma ka hana ta nata haƙƙi ba zai taɓa yiwuwa ba don haka sai mu'az ya ce qultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune suka sani qala sai ya ce fa inna wato haqqallahi 'ala al-ibadi haƙƙin Allah akan bayi an ya'budu an ya'budu Allah su bauta ma Allah wala yushriku bihi shay'an kar su yi shirka da Allah wa haqqul ibadi ala Allah haqqin bayi akan Allah azza wa jalla madaukakin sarki Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an ba zai azabtar da wanda ya shirka da shi da wani abu ba to nan da anka ce haƙƙin bayi akan Allah ba wai a aqida babu abin da yake dole akan Allah shi yayi ka abin da ya ga dama zai yi da kai wannan dama ce ya baka ta yayi niyya in kai zai baka kaza na fatan kun fahimce ni don kanka sa tsammani akwai abin da ke dole akan Allah alhali ko Allah ya ce inna Allah yaf'alu ma yasha fa'alul lima yurid amma shine ya ga dama ya dora ma kansa cewa in baka yi shirka ba to zai gafarta maka ina fatan kun fahimci wannan shi yasa kada mu yi amfani da irin waɗannan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wani bature sakare mahaukaci kafiri yake cewa to an ce duk wata dabba da suke doron ƙasa ai ga Allah ne arzikinta yake to dan mi mutane suke mutuwa da yunwa ya akai ana yaki mutane suna mutuwa da yunwa waɗansu ƙasashe babu abinci waɗansu wurare ana yin fari kuma an ce duka ga Allah ne to ina Allah yake ka gani alhali ya manta cewa na farko Allah ya kaddara ma rayuwa za ta mutu idan arzikinta ya kare ni za ta yi mutuwa za ta yi na biyu ya manta cewa waɗanda suke yaƙe-yaƙe da waɗanda suke sace dukiyar da ake ba mutane da waɗanda suke kwashe abincin al'umma Allah ya ba su arzikinsu wani ne ya kwashe shi waɗanda suka ƙirƙira yaƙi su turawan da suka sa aka yaƙi ƙasashe waɗanda ba su ci gaba ba ai su ne suka hana su noma suka hana su abincinsu idan muka ɗauki misalin maiduguri sun fahimci ana yawan karatun alƙur'ani dubban maharta alƙur'ani kuma Allah ya ajiye arziki mai ɗimbin yawa a cikin yankin nan na sambisa da ina da ina sai suka ƙirƙiro yaƙin da ba za a samun damar fitar da arzikin ba kuma a waƙe dubban maharta alƙur'ani shi yasa kada eh an baka ba abinda mutane muke cewa ba lahim golf ba lahim batur akwai wanda aka an wato sama ta bayar wato abin nan kasa kuma ta yi gaba da wani abu kenan wannan shine abin da ake ciki da ake cewa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kuma kace mutane ba su da arziki kuma Allah ya ce waɗanda yabba arziki fiye da waɗansu su ciyar da su wallahu faddala ba'dakum ala ba'dhin fil rizq Allah ya fitar da waɗansu yace anfiqu anfiqu anfiqu ku ciyar ku ciyar sai kuka kiya kina Allah ya bada arzikin ina fatan kun fahimce ni saboda waɗannan shubuhohin a wannan zamani dole sai ana dan tatsarruqi zuwa gare su an gane ko man la yushrik bihi shay'an qala sai mu'adh yace qultu ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala ubashirun nas shin bazan yi ma mutane bushara ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tubashirhum kada kai musu bushara fayattakilu sai su yi kwance da kaya su yi hutun jaki da kaya su je su aikata banna wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ne Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi an gane ko to shikenan sai kuma akwai wata riwaya ita ko tana cikin sahihi Muslim riwaya ce ta Anas sai yake cewa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'az ya kai Mu'az qala sai Mu'az ya ce labbaika wa sa'adaika kenan zancen ne na karbawa na karba makiranka an gane ko an kawo musanna amma ana nufin at-takrar kamar da suka faɗa a cikin larabci ba wai bibi biyu ake nufi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin babu wani bawa yashhadu an la ilaha illallah wanda zai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim bawon Allah ne manzon Allah ne illa harramahu Allahu ala nar face Allah ya haramta shi ga wuta qala sai mu'adh yace ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam afala ukhbiru biha nas shin bazan ba mutane labari ba tunda wanga abu ne wanda ya kamata in ba mutane labari ko yaro ya ga wani abu mai daɗi an ɗan mai sai ya kira sauran mutane ko ko in ya ga wani abin mamaki ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ce jama'a ku zo ku ga wani abin mamaki sai ya ce to fa akhbara fa yastabshiru kenan su yi bushara qala idan yattakilu sai ta idan to in kai haka fa kenan idza bashartahum yattakilu sai su yi kwance da kaya fa akhbara biha mu'adh anas yake bada labari mu'adh sai ya bada labari inda mautihi lokacin da mutuwa ta yi masa kusa ta'assuman dan saboda ya fita daga cikin zunubi kaga can bai bada labari ba to ai za a ce ya boye ilimi da ya ga mutuwa ta kusanto sai ya bada labari sai ya fita daga cikin wannan ina fatan kun fahimce ni to wannan riwaya kun ga mun kawo riwaya can mun ce riwaya ta Mu'az shi Anas shi ma labarin abin da ya faru ga Mu'az yake bada labari to irin waɗannan hadisan ne waɗansu suke ɗauka sai su ce can an ce kaza can an ce kaza a'a ba laifi shi Mu'az ya ba wani sahabi labari ba wani abin mamaki bane ina fata an fahimce ni to shi yasa yana da kyau ka san yadda ake hada hadisai dan a san ingancin su in an hadu da masu rauni in kuma guda ya inganta magana ta riga ta kare kuma ka san yadda ake hada lafazi na hadisi wanga sahabin da ya ruwaito ne kai tsaye wanga wani ne ya ruwaito gare shi kenan lafazin na iya bambanta ba wai can an ce kaza ne can an ce kaza ba domin ina ba da labarin abin da wani ya bani labari ba ɗai bane da ni ne nake ba da labarin ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma abin da ya kamata mu gane tana yiwa manzo ya faɗi magana a wani wuri kuma ya sake maimaita ta kenan wannan ba matsala bace dan an ce ya faɗi kaza jiya kuma bayan wata shida ya sake faɗan wannan ai wannan ba matsala bace ana iya maimaitawa ina fatan kun fahimce ni ko kuma masu riwaya su zamanto daban-daban wuri guda ne amma mutum goma suka yi riwaya ko sha biyar lafazin su dan ya bambanta ba matsala bane ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu gane idan aka ce hadisai biyu sun ci karo da juna a bincika shin duk sun inganta domin in guda bai inganta ba ba ma hadisi bane balle a ce sun ci karo da juna sannan kuma maganganu hanna Allah ana neman kuskuren su balle maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam balantana maganar wani malami mai da'awa kowa yana iya neman kuskure a cikin maganar wani na fata ana fahimta ta kenan ba wani abin mamaki bane balle a zo ana waɗansu abubuwa kuma riwayoyi in an bi su in sun inganta to in ba su inganta ba sai a san waɗanda sun ka inganta ina fatan kun fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu akwai yadda ake bincike a gane labari ya inganta ko bai inganta ba musamman zamanin TV musamman zamanin radio musamman zamanin internet ina fata an fahimce ni akwai bayani mai yawa kankarshin wannan mas'ala din ba za mu samu damar gabatar da shi ba to a takaice dai fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun babu masu amince ma makircin Allah wanda muka faɗi irin nau'uka da Allah ya ga dama waɗanda ya bada bayanin su da waɗanda bai bada bayanin su ba sai mutane wanda suke masu hasara su ne masu dogewa akan sabo suna jiran kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ko kuma waɗanda ba sa son su yi aiki sannan suna son su ga kansu cikin aljanna alhali ko Allah ya ce a yi aiki a samu aljanna duk inda ka ji an yi zancen aljanna sai a ce imani da aiki na gari innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum kanat lahum jannatul firdausi nuzula amanu wa amilu salihati an kaci sannan an ce Allah yana da rahama kuma Allah yana azaba wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab kakka dauki dai ka bar dai amma wani sai shi zo shi dauki guda cewa a inna Allah ghafurur rahim in kai sake mala'iki mutuwa iske ka kana aikin banna kana gane kurin ka Allah ya mu mai kyau sai Allah subhanahu wataala ce mi
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله سبحانه وتعالى يتي أولم يهدي شم بي بينا با نن يهدي ما لم يسم فسر شد بينا شنما أنا أولم يبين كوكو أولم يتبين أكن فسر شم بأبينا با كوكو بي بينا با domin kanka sa tsammanin kullum in an ka zo hada ya hadi a ce shiriya kun san yana daga cikin matsalar ɗalibai da suke kuskurantar da masu fassara ta ba su san kalima tana ɗaukar ma'ana biyar ko shidda ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ba kai ka san guda kuma ka zo kana son ka kuskurantar da wanda ya san ma'ana goma ka gara cikin tashin hankali mun fahimci wannan da kyau ko imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya yi babi akan kalmomin da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa malamai ma malaman usulul fiqi suke cewa akwai ishtiraki fil fi'li fi'ili mai ɗaukan ma'anoni daban-daban akwai ishtiraki fil filismi a cikin suna suna mai ɗaukan ma'anoni daban-daban akwai ishtiraki fil harfi harafi mai ɗaukan ma'anoni daban-daban nawa ka sani sai ka zabu da ka ce an yi kuskure ko da aka ɗauko littafai sai a bayyana sai a gane cewa kai ne ba kai karatu ba Allah ya muna mai kyau to shin awalam yahdi bai bayyana ba lillazina yarithuna al-ard ga waɗanda suke gadar ƙasa yarithuna suke gadar ƙasa warifa shine gado asalin wannan yarithuna akwai wawun wadda aka shafe a cikin ilmu sarf kenan asluhu warisa yaurisu to duk lokacin da harafi na uku ya zamanto yana da kasra mudari'i to shafe wannan wawun ake yi wa'ada sai a ce ya'idu asluhu yau'idu ina fatan kun fahimci wannan yarithuna al-ardha waɗanda suke gadar ƙasa min ba'di ahliha bayan waɗanda suka mallake ta ita ƙasar allau na sha'u da dai mun so asabnahum da mun shafe su bi zunubihim da zunubansu nan malamai suke cewa wato anan yana yiwa mu dauki fassara na ana nufin dukkan kowace al'umma waɗanda suka gade su idan suna sabon Allah wannan yana tabbata akan su cewa ana ce musu ba ku tunanin cewa in Allah ya so ya kama ku zai kama ku misali kowace al'umma idan ta shuɗe ai za ta gada wata ƙasa ga wata to wannan al'umma irin wannan bayanin Allah ya taɓa yi musu shi to amma wanga bayani na alƙur'ani shine bayani na ƙarshe shi yasa sai waɗansu suka ce kowace al'umma ta samu irin wannan bayanin waɗansu kuma daga cikin malamai sai suka tafi cewa a'a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi ma'ana su ne suka zo ƙarshe kenan kuma musamman waɗanda suke raye a zamanin shi Qurayshawa da mutanen Makka shin bai bayyana gare su ba Allah da sha'u mun da mun so asabnahum bi dhunubihim sai mu kama su da zanuban su wannan wajen fassara wannan aya wajen i'rabin ta malamai sun yi i'rabi guda uku da fassara waɗansu suka ce to ina fa'ili ina fa'ili waɗansu suka ce shine Allahu shi Allah subhanahu wata'ala sai aka shafe shi domin an kawo makar Allah kenan awalam yubayyinu Allahu lil ladina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha shin Allah bai bayyana bane ga waɗanda suke gadar ƙasa Allah na sha'u asabnahum bi dhunubihi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa fa'ili shine al-mazkuru min al-qisas kenan awalam yubayyin al-mazkuru an gane ko min alqisas abinda Allah ya ambata mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih da mutanen annabi lut da dai sauransu an gane ko shin bai bayyana musu cewa da Allah ya so kama su zai kama su ba shin quraishawa waɗannan labarai da ake baku na mutanen da suka gabata shin kuna ganin cewa in Allah ya so kama ku ba zai kama ku ba ko ku kun fi waɗancan ne ina fata ana fahimta ta kamar yadda da Allah ya bada labarin kafirai a cikin suratul al-qamar an ka kawo kazzabat qaumun nuhin fa kaifa kana azabi wa nuzur aka kawo kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur aka kawo kazzabat samudun bin nuzur ko ba haka ba aka kawo kazzabat qaumu lutin bin nuzur sannan aka kawo fir'auna wala qad jaa ala fir'auna nuzur ko ba haka ba duk Allah ya faɗi wanda yayi da su a ƙarshe sai ce akuffarukum khairun min ula'ikum amlakum bara'atun fi zubur shin akuffarukum kafiranku ko tataccen ƴan iskanku khairun su ne mafi alkhairi min ula'ikum daga wadancan wanda suka wuce da da za su ci gaba da ta'addanci kuma Allah ya bar su amlakum bara'atun fi zubur ko kuna da wani alƙawali ne wanda cewa kuna da alƙawari cikin littattafai Allah ba zai kama ku ba ina fata kun fahimce ni wato irin wannan usulubin ne waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wato allau na sha'u shi ne fa'ili ba wai an shafe shi ba an gane ko kenan asalin maganar awalam yahdi lillazina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha isabatuna bai bayyana gare su ba isabatuna sai zama to ita ce fa'il allau na sha'u asabnahum bi dhunubihim ita wannan law shine suke ce ma harfu limtina limtina ka riki da kyau ma'anarta malamai suke cewa tufidu an gane ko tana nufin ta'liqu an jingine ko an rataya intifa'i wato abin da jawabi ha lintifa'i husuli shartiha saboda sharadinta bai tabbata ba to shi yasa jawabinta bai tabbata ba da mun so kama su da ba mu kama su ba kenan tunda ba mu so ba to kenan kamun bai tabbata ba ban sani ba ko kun fahimta an gane ko allau na sha'u da mun so asabnahum da mun kama su bi zunubihim da zunubansu nan sai ka koma zuwa ga zunuban mutanen makka sai ka fassara su daga cikin zunubansu akwai shirka na fata an fahimce ni daga cikin sunubansu akwai ƙaryata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin Allah ya faɗi ta'addancin su daban-daban a cikin ayoyin Alƙur'ani yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah kaje daga cikin ta'addancin da sun ka aikata sun fitar da muminai daga cikin garin su ƙara kashe manzo da yadda suka yi su fitar da manzo da sauran abubuwa shina daga cikin zunuban da sun ka aikata ko ba haka ba wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ƙaryatar da manzo yana daga ciki cutar da manzo yana daga ciki ƙaryatar da alqur'ani yana daga cikin zunuban su ina fatan kuna fahimta ta wato eh takarar Allah subhanahu wata'ala na cewa Allah ya kawo azaba duk yana daga cikin laifukan su wa iz qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi azabin alim cewa kada a saurari alqur'ani ayi kuwa yana daga cikin laifukan su ko ba haka ba wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun dan haka bi dhunubihim inna in ka tafsara shakaka ma samu ayoyi sai illa masha Allah Allah na sha'u asabnahum bi dhunubihim da mun so da mun kama su da zunubansu wa natba'u ala qulubihim Allah ya ce sai mu rufe zukatansu at-tab'u shine al-khatmu a sanya wato rufi taba'a yatba'u fa'ala yaf'alu wa qalu qulubuna gulf bal taba'a Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila da mun so da mun kama su da zunubansu mu rufe zukatansu fahum to su a wannan lokaci malamai suka ce nan da anka ce wa natba'u yana yiwa ya zamanto wato ma'atufi na akan abin da ya gabata ina fata an fahimce ni an gane ko ko kuma ya zamanto a'a isti'nafi na sai ya zamanto kamar wata magana ce wa nahnu natba'u ala qulubihim sannan mu muna iya rufe zukatansu an gane ko fahum la yasma'un sannan su a wannan halin ba za su ji komai ba to dan sai bai kawo mi abba za su ji ba nan idan yana rufin in an kama su fahum la yasma'una to da mutun ya mutu ai ba zai ji komai ba ko kuma fahum la yasma'un su ba za su ji abin nan ba wa'azi domin an riga in an kama ka babu zancen ka saurari wa'azi ko ka ce ka tuba Allah subhanahu wata'ala ba zai karba ba amma nan in ana nufin a kama su fahum la yasma'una suna da rayuwa to nan ana nufin ba za su ji ba ji irin wanda yake amfanin su ina fatan kun fahimce ni domin kafirai suna da kunne suna ji amma ana nufin ba za su yi saurare ba saurare na amfani Allah shi mu tsari wa natba'u ala qulubihim murlike zukatansu me yasa Allah yake rufe zukatansu malamai suke cewa saboda mi saboda sun karkatar da zukatansu ba su da niyyar yin imani dalilan da ke sawa Allah subhanahu wataala yake rufe zuciya kafirci yana daga ciki bal taba Allahu alaiha bi kufrihim saboda kafircin su falamma zaghu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka karkace sai aka karkata zukatansu wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سبود سني قوقا وكريتاوا تسي الله سبحانه وتعالى يبرسو دبارسو ina fatan kuna fahimta ta dan haka ba wai haka nan ne Allah subhanahu wataala yake zahin zukat zuwa zukata ba fahum la yasma'un su ba za su ji ba in Allah ya so haka nan zai yi musu to me yasa Allah bai haka ba me yasa Allah bai yi ma mutanen Makka haka ba ya kama su din sai ya kama su kamu irin na shafa irin wanda ba zai halakar da su gaba ɗaya ba domin mi domin Allah ya yi niyyar zai fitar da masu tabbatar da tauhidi a cikin tsatson su duk yadda kake gaba da addinin Allah wallahi ka bi a hankali ku dibi waɗanda suke gaba da addini ba su son mai dan su ma su bayyana addini sai kaga Allah ya tado ƴaƴa masu addini kai tsaye ka ki kaso sai kaga addini ya tabbata a gidanka ko ɗan bariki ce ko ba ɗan bariki ba ko waɗanda suke yaƙar sunna suna ta sawar ƴaƴan mutane wato mutane suna korar ƴaƴansu daga gidaje suna sa mutane suna korar yaransu ƙarshe sai ƴaƴansu su gane addini su gane sunna kuma su zo su yi tsaye cikin gidan kuma a yi ta ta ƙari baka iya kashe ɗanka baka iya korar ɗanka baka iya tsine ma ɗanka amma kana cewa wani ya tsine ma ɗan shi na fata an fahimce ni to shi yasa Allah ya bar su so Abu Jahal sai ga Ikrima bin Abu Abi Jahal ya musulunta ƙarya ta ƙare ogan kafirci da ne ya musulunta ina fata kun fahimce ni to Allah ya san cewa cikin waɗanda za su zo cikin tsatson su za a samu masu bauta ma Allah shi yasa Allah bai kama su ba irin wancan kamu yayi ƙari da su gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala alam sai Allah ce tilkal qur'a
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Allah ya ce tilka waɗancan alƙura garuruwa, ko ba haka ba, waɗanda aka baka labarinsu, ma'ana ƙissa ta annabi Nuhu da ta gabata, da ƙissa ta annabi Hudu da ta gabata, da ƙissa ta annabi Salih da ta gabata, da ƙissa ta annabi Lutu da ta gabata, da ƙissa ta annabi Shu'aib da ta gabata. Kowanne galibi ana faɗin a inda ya rayu, to waɗancan garuruwa da muka balaka labarinsu. Amma abinda ake son a ce mutanen garin kenan tilka ahlul qura amma sai aka maido damiri zuwa gari domin garin mutanen sa ake nufi wannan mun sha fadar shi alqur'ani yana da wannan uslubi sai ya fara daga garin amma mutanen garin yake nufi domin ita garin karan kanta ba a yi mata wa'azi domin ba a yi mata hisabi kasa ba ta da hisabi ina fatan kuna fahimta ta domin an ce a dora mata amana ta ce a'a inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان sannan da Allah ya zo kan magana kan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke Makka sai ya ce wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka sai ce ahlaknahum fala nasira lahum wa ka ayyin min qarya kaga yana zancan alqarya hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ka gani alƙarya ke ba da sai ce ahlaknahum bai ce ahlaknaha fala nasira laha ba in ya gada ma ya mai zamirin zuwa ga alƙarya bi itibarin mutanenta in ya gada ma ya mai zamirin zuwa ga mutanenta domin ita alƙaryar tana da mutane mai hankali zai fahimta haka mun fahimci wannan da kyau ko to tilkal qura waɗancan garuruwa da muka baka labari shine malaman tafsiri suke kira wannan aya tana matsayin fadlaka fazlaka in ka ji fazlaka sai ka rasa yadda zaka yi wato wani uslubi ne da ake kira uslubun naht an-nahtu da larabci shine sassaka ko ba haka ba qala ata'buduna ma tanhituna to sai a sassako wagga kalima da wagga kalima sai a hada sai a bada wani abu in an ce fazlaka daga fazalika ne ishara zuwa ga wancan sai an ka ce fazlaka an ka hada kalima kaman mahiya in an ka ce ma menene hiya waccan abu sai an ka ce ma hiya hakikanin al'amari domin in an tambaye ma hiya kaza za a baka labarin hakikanin wannan al'amari ba sani ko kun fahimta in an ka ce basmala wato ana nuhin bismillahir rahmanir rahim kaga an sassako an hada kalima guda hauqala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dam aza adama allah izzaka misali yana nan ka cika cikin littafin ilmus sarf to allah ya ce na qussu alayka muna baka labari an gane ko min anba'iha daga cikin labaranta min wagga tana idan mutuwa litab'id abinda ake cewa tab'id sashi domin ba dukkan labarin su bane aka bayar su kansu annabawan ba duka bane aka bada labarin su ko ba haka ba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ko ba haka ba wato wasu sashi ne aka baka labarin su kenan ba dukan su ba sannan su kansu annabawan ba duk labarin su aka baka ba a'a inda yake da muhimmanci ko yafi muhimmanci wajen ɗaukar wa'azi shine ake baka labarin shi domin ba wai kissa annabi Yusuf aka bamu labari ba tun daga ranar da aka haife shi har ranar da ya kare rayuwarsa ba haka aka bamu labari ba a'a abin da yake da muhimmanci ne aka dauko daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza yayi waɗansu abubuwa da dama waɗanda ba a ba da labarin su ba ina fata kun fahimce ni min an ba'iha mun baka labarin su fi'ili na qassa malamai larabawa suke cewa wato shine daga qassa ya qussu ne kenan ya qussu asluhu ya qussu shine bada labari asalin sa shine qata'a yanke abu shi yasa ake kiran sizo ko ba haka ba almakashi miqas shine abin yankewa sannan qassa ana nufin bin diddigin abu saboda mai bada labari yana bin diddigin abu ɗaya bayan ɗaya fartadda ala asarihima qasasa suna bin diddigin takun da suka yi ina fata an fahimce ni sun kace in an kace wato alqassu shine ba da labari an gane ko in an kace alqasas wadan sun kace ismu masdar shine sunan masdar ne amma ba masdar bane wadan sun kace a'a masdar ne an yi sabani wajen malaman lugha amma shi wato alqasas ba da labari a cikin larabci sun kace akhassu min alkhabari alkhabar menene alkhabar ba da labari ko to alqasas ko alqassu sai ka ce ba da labari akwai bambanci tsakankanin su sai ka zauna ce kai duk gudana a kulafo ko ba haka ba a a akwai bambanci shi yasa akwai wani malami da ake kira abi hilal al-askari yayi wani littafi sunansa al-furuqul lughawiyya kalimomin da kana ganin kaman ma'anar su guda ce amma ba ɗaya bane sai ka san tsammanin duka ɗaya ne shi yasa nan na zaka gane balaga ta alqur'ani yanzu in nace zahaba me yake nufi to in nace masha tafiya in nace sa'a tafiya me ya bambanci zo ce kai duk dai ne a'a shi da zahaba da masha yana nufin tafiya amma sa'a yana nufin tafiya da gaugawa waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a yana nufin tafiya ce akwai nishadi tare da ita to in an ka ce akhbara ya bada labari to labarin nan yana iya zamantowa dogo yana iya zamantowa gajeri amma ya an ka ce ƙassa ya ba da ƙissa to yana ba da labari ne mai tsawo wanda an fayyace shi daki-daki wannan shi ne bambancin su shi yasa wato kullu wato ƙissatin wato shi alkhabar kullu khabar ya an ka ce khabar yana iya zamantowa tsawil yana iya zamantowa kasir amma an ka ce ƙissa to sai an yi tafsilinta ta dole sai ta zamanto wato abin da an fayyace ta wannan shine bambanci tsakankanin su sannan sun kace an kace al-qasas an gane ko mun ce masdar ne ko ismu masdar kai da sun kace in an kace al-qisas shine jam'i ne na al-qissa ita qissa jam'in ta al-qisas ba da labarin kuma al-qasas ko ko sunan labari nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima auhina ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin to sai malamai suka ce anan shin waɗannan labaran da aka ba su wa menene hikimar da yasa alqur'ani yake yawan ba da kisoshi magana ce da tana da muhimmanci ko ba haka ba waɗansu suka ce dalilai shine cewa a tabbatar da ingancin tabbatar da ingancin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mutumin da bai yi karatu ba bai yi rubutu ba sai yana ba da labarin al'ummomin da hatta da ahalul kitabi ba su da labarin sauran waɗannan mutanen. Ina fatan kuna fahimta ta, sannan kuma su kansu labaran da suke da su na al'ummominsu, saura ba su da tafsirikinsu ba a fayyace su ba, sai ga wani mutum ya bayyana, bai yi karatu wajen kowa ba yana ba da labarin farkon duniya, wannan yana nuna annabi ne kuma bai nuna annabi ba ne. shi yasa da Allah ya kawo kissa wata kissa sai ya kawo dalilin da ke nuna cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne kaga Allah ya ce wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin wa ma kunta bijanibit turi iz nadaina duk babu kana akai walakin rahmatan min rabbik yana nuna kai annabin Allah ne da ya bada labarin Maryam ya zo ya kawo labarin kissata a cikin suratu Ali Imran bayan ya kare sai ya ce wato ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بابا كان أكي توتا إنا كسامو لبارك هكا دي بارك إسا النبي يوسف هكا يفتا تيتمي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بابا كان أكي توتا إنا كسامو أنن لبارك إنا فتا أنفمتين هكا دي بارك إسا النبي نوح a cikin suratu Hud da ya kawo ta a ƙarshe sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kuma haka ahlul kitabi sai shi ce musu to ku da kuka ce cikin littafin ku akwai kaza ƙarya ne kuma shi bai karanta littafin ba in ko gaskiya ne ku kawo littafin ku to inda ba annabi bane ai bai zai kawo wannan ba kullu ta'ami كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يا ذا أي شيء ينون مكافيك سنة أبن دي كتك اللي تافن كويتي بابو شي إن دي با أنبي الله بني kaga ɗaya daga ciki abu na biyu ana ba da labari saboda a tabbatar da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam tabbatar da zuciyar shi kuma tabbatar da zuciyar al'ummar sace Allah ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak saboda duk abin da ya faru ga waɗancan ya faru gare ka kenan sai ka gane cewa dama an ce musiba in ta game kowa to tafi sauki ko ba haka ba amma in ka kaɗai ta shafa sai ta yi maka nauyi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik daga ciki abin da yasa Allah yake bada labarin al'ummomin da suka gabata shine a dauki wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai wa'azi waɗanda suka bi annabawa tare da wahalar da suka sha ƙarshe sun ci nasara waɗanda ba su bi su ba tare da suna da mulki suna da kuɗi suna da ƙarfin faɗa aji suna da ƙarfin jiki suna ganin su ƴan dangi ne sun mallaki komi a duniya ƙarshe kuma su suka yi kumya shine daga cikin abin da sa Allah ke bada labari to kaga nan na qussu alayka min anba'iha muna baka labarin ta ayoyin da suka gabata sai ka dauko su da sauran kissoshin da sun ka zo pap kaga sai da aya dubu zaka samu a ƙarshen wannan wurin ina bada waɗannan misalai ne saboda mu fahimci cewa alqur'ani akwai lokacin da ke zuwa da bayani a dunkule in kace zaka fayyace shi to daga nan har mu tashi ba mu iya ƙare ko kiss wato dan nan har zuwa safi ba za mu iya ƙare kissoshin da suka zo cikin alqur'ani ba balle mu ce mu ƙare bayanin su balle mu ce za mu iya fitar da dukkan fa'idodin da ke cikin su mun fahimci wannan ko naqussu laka naqussu wato tilka alqura naqussu alayka min anba'iha allati wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat lalle tabbas annabawansu sun zo musu da mi da hujjoji bayyananni anan wato muna da qira'a guda biyu wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat sannan muna da kuma qira'a ta imam abu amr ibn al-ala wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat to ƙira'a ta abu amr ita da sukuni amma mu yanzu masu karatunmu su suke karantawa da sukuni rusuluhum a'a rusuluhum in domba ta zo domba ake yi to mu ne cikin karatun qur'ani zan baku misali biyu an gane ko ko uku billahi allazi cikin cikin masu karatu ɗari da kaza ka samu uku masu karanta shi daidai a shirya in hodi kuma hodi zan yi na farko kalima ta zulumat auka sayyibin minas sama'i fihi zulumat in ka tarda alaramma da ma ba wanda ba alaramma ba ɗari duk zulumat na suka cewa alhali ko a ƙira'a ga kadiba cikin hafs zulumat zulu lamun tana da zama ya za karanta ta lu ko to da yawan mutane zulumat na suka cewa in ko ka ce ba haka na ba bismillah sai dai in yanzu za ka kwada zan ba da kalima ta biyu kalima ta biyu kalima ta ukul a cikin alkur'ani ukul Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha a ƙira'a ta hafsu in ka duba uku ake karantawa amma da yawan mutane in sun ka zo ukulaha da suke karanta shi tu'ti ukulaha dha'ifaini sai ce ma tu'ti ukulaha dha'ifaini duk inda ka diba kuma cikin alkur'ani in yazo mutane muskuni na suke ji in ba da na uku sai na ba da shi suratul ikhlas sura ce wadda kowa ya san da ya iya ta to a ƙarshen suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa'un kin nan ka sai ka duba don magareta a qira'a ta hafs to da yawan limammai in kattar da limami ɗari kufuwan na suka cewa walam ya kullahu kufuwan ahad Allahu akbar kafin ka samu cewa walam ya kullahu kufuwan ahad wallahi akwai waya to kaka in ya zama to cikin kulhu wallahu karatu bai yi kyau ba sai ka zabura ka ce kai ka zama malami kai jama'a Allah ka gyara muna Allah ya ce to walaqad ja'atuhum tabbas wato annabawansu sun zo musu nan in ka dibi lafazina ta'un ta zo ar-rusul mazaje ne ko ba haka ba tunda zance mafi inganci dukkan manzanni mazaje ne babu annabi mace ko ba haka ba to amma kuma sai an ka ce ja'at ta zo ta'un kuma ga ta'ut ta'nisi sai aka ce a'a bi itibaril jama'a shi kalima ta ar-rusulu jam'i mudhakkarus salim ne kenan nan ja'atuhum jama'atur rusuli to saboda jama'a ne shi yasa aka ƙara mishi ta'un ko da cewa lafazin shi ne at-ta'un amma asalin mutumin shi ba mace bane na fata kun fahimce ni mun gane wannan da kyau ولقد جاءتهم رسلهم للي تبس من ذننسو الل- واتو اللام لام الموطئة للقسم كو موطئة للقسم أي والله ل- جاءتهم رسلهم بالبينات من ذنسو سنزو مسو بالبينات ده هجوجي أنن cikin ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati sai ka fitar da aya baka san ko guda nawa ba duk wannan ina baku misali ne saboda mu fahimci yadda mutum zai iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani ba an ce manzanni sun zo da hujjoji ba to manzannin da duk aka bada labarin su sun zo da hujjoji annabi Musa ko ba haka ba wanda kissa shi idan ita ce zamu eh, abin nan tashi eh, insha Allah ta'ala sati mai zuwa ya zo da hujjoji ko bai zo da hujji ba to sai ka kawo annabi Musa ya zo da hujja kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka fitar da ayoyi sai ka sai zuwa ga annabi salih ya zo da hujja ko bai zo da hujja ba sai ka fito da hujjojin da ya zo da su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da hujjoji ko bai zo ba sai ka fitar da su haka zaka bin duk annabin da ya zo da hujjojin da ya zo da su shikenan kaga wannan zaka iske ayoyi da dama za su yi maka bayanin abin da aka ce kaga in ka dauki annabi musa ya zo da mi ya zo da hujjojin da suka nuna shi annabin allah ne kamun da Allah ya mu Fir'auna ya nuna mishi cewa ya zo Allah ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat yace wal qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nadhir duk hujjojin da annabi Musa zo da su sai kai kiyasi mun gane wannan ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات للي تبس حقيقا من ظننسوا سنزو مسو ده حجوجي فما كانوا ليؤمنوا بزيوا ب... ليؤمنوا سي ايماني بما كذبوا من قبل ده abin da suka wato abin da suka ƙaryata min qablu gabani ma'ana saurin ƙaryatar da suka ƙaryatawa da suka yi shi yasa afka su cikin halaka shi yasa duk abu kada kai zahin cewa ƙarya ne ko gaskiya ne sai an samu hujja mutane sun faɗi magana ka ce to gaskiya ne kace ban sani ba ƙarya ne ban sani ba mi dalili wallahi ban sani ba sai an samu dalilin da zai sawa in ce gaskiya ne ko ƙarya ne mu ko sai mu zabar mu ce ƙarya ne dama in ba ka son mutum duk abin da ya hodi ko ayat qur'ani ya ja in dai ba ka ji aya bace yayi fassara wani ya ce ƙarya ne ko ba haka nan bane saboda kana adawa da shi in kuma masoyin ka hodi magana ko ƙarya ta kuma ka zo ka kare ta yanzu idan halin da muke rayuwa kenan Allah ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi sun karyatar da abin da basu kewaye sani da shi ba da zuwa an ce annabi na yazo da alqur'ani sun ce karamin yaro na kuma ba dan gidan babban gidan na ba sun ce kai duk abin da ya hudi ba gaskiya bane kawai eh ya za a yi wannan shi wannan fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu malamai sun yi fassarori da dama akan karkashin wannan aya amma bari mu bada wadansu daga cikin su fa ma kanu li yu'minu wato bai kasance ba su yi imani sun kace lima sabaqa fi ilmi Allah ta'ala domin abin da ya gabata na cewa Allah ya san ba za su yi imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wadansu kuma daga cikin malamai suka ce fama kanu li yu'minu an gane ko wato fama kanu li yu'minu bima kazzabu tawan wato su sun yi imani ne karhan tilas lokacin da Allah ya halicci bayi ya fitar da su daga cikin tsatson annabi Adam sun gaskata alastu bi rabbikum qalu bala amma fama kanu li yu'minu bima- bima kazzabu wato ba za su yi imani tsau'an ba cikin son rai da sun ka zo duniya sai suka yi abin da suka ga dama ina fata an fahimce ni sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu ba za su yi imani da abin da suka karyata ba idan an maido su duniya shi yasa Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa ko da sun ga wutar jahannama aka ce a dawo da su duniya Allah ce da sun dawo wallahi ba su imani za su koma kan aikin su walau tara iz wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun waɗansu malamai suka ce fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba za su yi imani ba da abin da suka ƙaryata saboda mi saboda sun yi gaugawa ƙaryata annabawa yin gaugawa ta annabi ko gaskiya wallahi na daga cikin abin da ke sa mutum ya doki ku saboda ko da ka gane akan ƙarya kake saboda ka yi nisa ka halakar da mutane da dama sai ka ce a kai ni yanzu tun da dai rija na yi adawa da shi kuma kaza kaza kaza kai ni dai ba zan yarda ba kaga shedan ya yaudare ka kai ko ya kamata in shekara dubu kai yi akan bata idan ka gane gaskiya ka dawo ka dawo kan gaskiya mun fahimci wannan da ke ko fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu ba wato bai kasance ba su yi imani da abin da suka ƙaryata min qablu can gabani malaman balaga ta alqur'ani suka ce a cikin suratul a- a- yunus sai aka ce fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu a nan kuma sai an ka ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl ba za su yi imani ba da abin da suka karyata can gabani to kaka can an ce bihi nan kuma an ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl menene hikimar can cikin suratu yunus menene hikimar da tassa a cikin suratu yunus sai aka kawo bihi nan kuma aka shafe bihi kaga abu ne na tambaya alaramma mai har da alqur'ani ya kamata ka gane da cikin suratu yunus akwai bihi can cikin suratul a'raf babu bihi fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu cikin suratu yunus fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu cikin suratul a'raf to amma a balaga menene hikimar sai malaman balaga suka ce ta alqur'ani suka ce ita suratul a'rafi bayananta cikin alqur'ani game da ƙaryatawa sun tafi ne akan siga ta al-itlaq al-itlaq nan suna nufin al-hasf da qur'ani yazo bai zahin kawo mai ta'alluki amma a cikin suratul yunus galibi yana yin wato azzikru sai ya bayyana su to shi yasa sai aka tattafi akan wannan dibo a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard sai ce walakin kazzabu sai ya shafi abinda suka karyata dai kenan an gane ko nan kuma da yazo sai ce fa ma kanu bima kazzabu min qabl a cikin suratul yunus da ya kawo annabi nuhu sai ce fa kazzabu hu kaga ya kawo wanda an ka karyata ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma yace wa aghraqana alladhina kazzabu tace bi ayatina ya kawo abinda an ka kare ta suwa ina fata an fahimce ni sannan kuma a cikin suratu yunus ya fi fassala bayani kan kissa sai ce summa ba'atna min ba'dihim musa sai kawo wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina amma nan a cikin suratul a'raf sai ce summa ba'atna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi bi kawo haruna ba kenan sai zamanto ita suratul yunus tana matsayin kamar al-itlaq da at-tafsil amma suratul a'raf tana matsayin wato al-qaid wal hasf tana zafin shafewa ina fatan kun fahimci dai abinda ake so a ce mai so ya koma cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i da kuma littattafansa suna da kyau a balaga ta al-qur'ani bayani yana da dan yawa mun fahimci wannan da kyau ko don haka dai Allah subhanahu wataala ce fa ma kanu bima kadzabu min qabl ba za su yi imani da abin da suka kareta ba can gaba ni kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin ai kadhalika kama at-tab'ul ajib wanda mun ka baka labari irin wancan rufewa yatba'u Allahu ala qulubil kafirin Allah yake rufe zukatan waɗanda suke kafirai ne a cikin suratu Yunus sai ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin can ya ce natba'u mu muke rufewa nan ko ce kazalika yatba'u Allah domin in an ce kowanne daga cikin su a balaga ta alqur'ani yana dauke da girmamawa domin an ce natba'u ya nuna kamar annunu litta'zim nan ko ce kazalika yatba'u Allah ka ko san babu suna wanda ke kamata in an kira shi a ji tsoro irin wa irin suna Allah subhanahu wataala kazalika yatba'u Allah ala qulubil kafirin ai kazalika at-tab'ul ajib yatba'u Allah ala qulubil kafirin an nuna mini lokaci ya matso ba za mu iya yin bayani kan karshen wannan aya ba nan za mu dakanta sati mai zuwa shine satin mu na karshe na tafsiri da muke yi a sati sati sai watan Ramadan in Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh